إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha bakwai ga watan harko dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasinmu na ɗari da goma sha biyu cikin littafin bulugul mara darasi na ɗari da goma sha biyu insha Allah muna dai cikin kitabul hudud abinda yake da alaka da haddi ina ga ƙarshen karatunmu bayani ne na ƙona hannun ɓarawo da aka yanke da mai ko a yanke an bayan an yanke hannu a nan suna ce izahabu bihi faƙata'uhu sun mahasimuhu ku je ko yanke hannun kuma ku sa mai ku kona da mai an ci a wancan zamani ganin babu kayan aiki ko alurori don ba ana neman a mai azaba da mai azaba ta yanke hannu ta kare a sharance wannan hanya ce wadda suke da ita a wancan zamani ta tsaye da jini kai ya jinin ya zube ya mutu kenan wannan bai hanawa a yanzu samun ayyukaya na aiki da za a yi allura a yi allura jini ya tsaya ba buƙatar ko a mai fasama ba buƙatar a yanzu a ce a ƙona mai hannu a cikin mai hauta gani za mu tashi wa an abdurrahman bin auf radiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم الصادق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم منكر هو منكر hadisin duk da rashin ingancin hadisin abin da yake cikin ma'anar hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaghru musadiq ba a sa barawo ya kawo ko ya rama abin da ya sata idza uqima alayhi alhad an aka tsaida mai haddi to wannan ruwaya duk da bata inganta ba amma abu ne sananne ibn ba wani sabani kanshi cewa barawo yanke mai hannu wata doka ce daga Allah subhanahu wata'ala yanke mai hannu bai halitta mai kayan mutane da ya doka kayan mutane suna nan a kan shi ko ya maida ko ya nemi su yahi mishi ko ko ta aiki gobe kiyama a biyar su bakinta kenan babu maganar cewa a shi kenan don an mai haddi kudinka sun tahi kudinka suna nan a kan shi kamar da yake yanzu za a ce an kama kana bin mutum bashi ka yi karan shi an kama shi an rihe shi za su ce wutun da ya kaso wannan kudin shi ke na ba shi ke ba wannan kaso tsakanin da wanda sa kaso ko ya sa kaso da yawa ya zalimci ko da ya abu dai domin a shara ta musulunci akwai ta'azi ana iya kama ka ka ci kudin da ka biya su har an san ya cewa lail wajidi hil iqbatu aka ce wannan wannan haddu wa qubatu mana ba da ma'anar ruwaya dai rike taurin bashi kin biyan bashi na mai wadata yana sa yal'urdu wa qubatu yana sa a ci mutuncin shi kuma a mai quba kenan akwai ta'azir wannan sa kaso an sa kaso don ka biya mutane ba kudin mutum iya nan akan ka ko ka ci kudi na abokin mu'amala ne na hukuma ne na wane ne ka ci wannan kaso da wasu tsammanin suke wasu sun yi kaso sun kare sun mutu sun ci banza la baka ci banza ba ka ci haƙƙin bayan Allah kuma dole ka biya su ba wata hanya da wani zai maka bayani kaso lahi kai na an zai kiran nan kalli ka mutane wannan bai alaka to shi ma shari'a ta Allah ma ko hannu aka cire maka ka ci kudin mutane ka sace kayan mutane cire maka hannu bai sa a halitta maka kayan mutane daga ci wannan kuran haka magana take wannan ko da wannan ba ta inganta ba من كانت أنجمت قبل إن شاء الله وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه أن يؤيه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود والنسائي وسهو الحاكم abin da ke wannan ruwa abdullahi bin albin as ya ba da labari manzan allah sallallahu alaihi wasallam annahu su'il an mai tambaya an wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam tambaya an tamar na mu'allaq da bino a cikin uwar shi ka zo ka cira faƙali sai mu zana cewa masu mai tambayar man asaba bai fihi min fi hajjatin gairar mutakin hubanatan falashi alai wanda ya ci wani abu da bakin shi mabukaci ne ya shiga ya cika cike shi da dabino ko inabi ko wake ko gujiya lai magana gujiya ma wake shi dai kwarin ma'ana abin da yake ma'allar abin da ba abu da cin gona ya ci bakin cikin shi gada mutakid hubanatan bai doka ba a hannun riga ma'ana bai doka ba a cikin aljihu ko ya kulle a cikin wani abu zai fita da shi kurin bakin cikin shi ya ci kuran wannan falashi a dana babu komi kan shi inda bakin cikin shi ne ci bukata ta kama bukata ta kama wannan ka an ce magana zai haja ko wa mana kharaja bi shay'in minhu wanda ya huto da wani abu daga cikin wannan gona ko garka fa'alil gharamatu al-uquba za a mishi kama shi ya biya abin da ya ciro kuma a mai ladabi a bashi dan bulala ko a tsare shi dai a matsayin ya muna huci tunda ba bukata bace kenan sata ce kurin duk da sata ce wadda ba a cire mata hannu ne bayani kun san sata dai gabata ba dukkan barawo ba ake yanke ma hannu sai abin da aka hudu a cikin hirza wani abu da aka tsare ka ɗauko shi ne ake maganar yanke hannu wanda ba a tsararre ba ne ba ne bayani warce ko sani duka wannan ba kiran sau da ake yanke hannu ko da barayi ne haka sai dai wata ukuba daban wadda za mu gaba ga wancan allahu hanyoyin yin ta'azir ya ce wa mana kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'ayyihu lajarin wanda kuma ya ɗauko ɗiyan itacen bayan an kai wajen kilili kai wajen baga da ake a gyara shi an turo an je an kai shi wani wuri da ake tsare da binu a aji haya bushe alatan wannan wani abin da ake kaiwa don a kewaye shi a tsare shi haya bushe da kwan ya zama da bukatun aka ce a tamar da binu ya bushe a zabib inabi ya bushe kenan da binu ɗanyi ana kai shi rutabu rutab shine dabino danye mace maga mace maga to sai an an turo shi danyen aji ake he bushe zama dabino bayan ya ya daji mashi iska to wanda aka kai wajen irin wannan baga da aka kai aji dan ya bushe altan wurin tsararre to irin wannan wuri fa balaga samanal mijan kuma dabinan da ya doko ya kai kudin garkuwa mun yi bayani a baya kudin garkuwa suke magana ya kashi na rubu'u dinar mai bayani a ba rubu'u dinar dirhami uku to wannan fa'alai da qata wannan za a yanke mai hannu a matsayin shi na barawo da an je an tsare je doku shi da take na abin hanya uku gare shi za ka je ka ɗauko kaikaci wanda ya shiga garka ko gona ya ci bakin cikin shi ba a yanke mai hannu ba a mai ba halakaici wanda ya ɗauko bayan ya cika cikin shi ya ɗauko a kan ice amma ya curo ba a tsara ba a kan ice ya curo ya ci wannan in ya ce hudu da wani abu to za a kama shi a mai ladabi kuma a sa ya biya wannan abin da ya ɗauko ya hudu da shi ya biya su ɗin shi ta mai ko kenan ko gashin algarama kenan tara mai tara a ɗora kuɗi kan abin nan da ya ɗauko amma wanda an kai wannan da bina wurin bushewa wurin tsara wurin gyarawa wurin abu ya je ɗauko a can to a can ɗan ya ɗauko shi kuma a can ya adiba abin da ya ɗauko ya kai dirhami uku a shi ne ɗan bai kai zina biko kenan hanzari babu magana cire hannun ɓarawo sai dai uku ba tare da bikwar shi ne kuma na ruwa ta inganta wa an safwan bin umayya radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lamma amara bi qat'i alladhi saraqa ridaahu fa shafa'a fi fa annabi ce halla kana dhalika qabla an ta'tiyani bi أخرجه أحمد والعربعة وصححه ابن جارود والحاكم آه نعم صفوان بن أمية daya cikin sahabbai wanda da har lokacin aka yi bata makka shine yana kahulin shi amma bi manzon Allah Hunain kuma ya bada aran kayan yaki iya kahulin shi ya bi su yaki kun Hunain da shi aka yi iya kahulin shi zanen sallallahu alaihi wasallama ya riga bashi rakwai ce da kudiri ɗari a ce ƙara mishi kurin shi da kayan duniya aka samu shi shaya kurin abin ya ce annabi ya ga abin ya kyauta da bai tsoro talabci kurin wannan abin da yawa ire-irensu annabi haka yi musu manyan mutane ne manyan mutane na ƙurin shawa ba sun bi su sun mai ƙauya an ci su yaƙi kuma suka bi su kuma suka kawuransu shi da haka su samu fitina cewa annabi ya ba wasu aka samu kasan shaidan sai aka sa wasu ansar kun ga ga mu iya kallon mu mun zo garinsu iya ba yan abin da biya mu mu bisu shi ma suka shiga musuluncin iya ba abin da biya mu ba wanda abin da ka fitana ya da annabi tashi hudu ba ya yi musu kanta su gano abin su an samu fitana kina ya ba yan garin Qurayshawa ya ba su ya hana mutane yan ansar shi kuma annabi wata hikima ta da'awa mutane manyan mutane ne wanda kuma tabbas shiga musulunci ya tasiri kware Safan bin Umayya da hakkan yaki ba da aro a cikin mi hali ne hakkan yaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aro eh sai suna wa'aran da na bada an kare an kwace ne koko za a ruza mai rumuta za mai domin kaci to to yanzu ke nan iya layi ne to era nan safan iya barci aka da masallaci ya ta da kai da kayan shi wani tsusa ne ya zagi su daga ciki to shi ne lamma amara bukata da sarkar zawo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam niyya zai yanke hannun wannan barawon na safwan bin umayya sai ce rasulullah na bar shi na afota na mai afuwa ka yanki mai hannu a bar shi shi ne bace mishi halla kana zalika qabla an tatini bi ai wannan magana ka yanka min shi zaka ce kaya ka kashi na kare eh wannan naka ne kai ni ban gan shi ba tsakanin ku amma ka min shi hadda shari'a ta zata nata dan shi barawon shi abi ne akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙi mai kaya na ko a shari'a zamani ma an ga gidan juje ma shari'a ta daban kuma ta kare mai kaya daban ko a gidan juji maka na yi kenan a takaice dai kenan an aka kai barawo gaban shari'a to ta kare matuƙa da shiru kuna yanke hannu za ko da mai kayan ya yanke bai hana a yanke mai hannu sai wa an jabir radiyallahu anhu qala kuma shi abin sunuci ko da ya kawo kayan ya ce gashi bai hana ce mai hannu matuƙa an samu da barawo ne ko da ga kayan ya kawo su ga nan amma dai ya sata daga baya bayan shekaru ne kawo kaya ba a da haka وعن جابر رضي الله عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق يا رسول الله قال اقطعوه اقطعوه فقطع ثم جاء به ثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جاء به ثالثا فذكر مثله ثم جاء به رابعا كذلك ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه abin da yake wannan ruwaya cewa an zo da barawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu kushe shi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sata ce ita ku yanke nan aka yanke aka sake zawa shekaru na biyu ya ce ku kashe shi suka ce rasulullahi sata ce kwayi ya ta kwanki hannun aka zo shi na uku shi ma haka a kashe sata ce aka zo shi na hudu haka na biya na wajen ku kashe shi nan kidan kama an kashe shi kenan to hadisi yana da matsala ta wajen inganci malamai sun magana da yawa a kan shi wanda kaman cewa abu dawo da sauran malamai da yawa sun yi inkari akan hadisin yana da illa kuma waka wasu ce masuk ne ma kaman da islam ta wasu hadisin masuk ma'ana ko da ya tabbata na ana maka iya tabbata ne to ba sai tabbatan ma to dai ko tabbata masuk shi da a takace ba a kiran ba a kace barawo kuran barawo haddin shi kurin yanke ba magana kisa barawo kuran shine kuran وأخرج ابن حديث من حارث بن حاتم نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ ما مش شابته منسوخ يعني للي بقى كده الشيء أنه ذا مشقى باب حد الشارب وبيان المسكر بيان حد المشاي كما da bayanin me yake matsayin maye yanwa musulunci da jimawa ya haramta ya sa haddi akan dan daga cikin ƙa'ida ta shara akwai kare hankali wannan ya sa aka yi wasu doka wadda mai zahi ta akumetar ga wanda ya sha giya don laihi ne babba duniya da lahira wanda shi ne aka ce wata alloba wadda musulunci ya iskota wanda kayi musulunci ma giya a sauran hatta a cikin addinin nasara haƙiƙanin addinin nasara su ma a wajen giya haramu ce babu halittin giya a wajen kirista sha ne suke duk da wani ya yi bayanin abin da ya kawo giya a cikin ainihin injil ko a taurar giya haramu ce fassara tarjama da aka wa injil ta harshen ibrananci zuwa ga harshen girak harshe na turai za a ce dai wajen tarjama akwai kalma ta inab wanda ko a laraba na ma'anin ba su ana yi magana inab asalin ha'a yanzu iya cikin abin da ake juya a mai da giya to suna kashe wayin wayin ko a ingilishi ko wayin kan wayin wayin to shi a can dama kama a yanzu inabi ana siro da shi kuma ana su da wannan hatsi misali za a yi burkutu kuma a yi wura a yi tukudi a yi gumba da hatsi ne to abinda ya kawo shi ba cewa na bisa alai salam cikin mu'jiza da Allah ya bashi yakan je wurin taro duruwan wurin kun a dahi kuma siro kurin a cikin kun siro ne kurin inabi na su amma inabin ne to shi ne wajen tarjama duk su bambanta ya ce kurin inabi ne isa ya je ya da ruwan ya kuma wayin ya kuma ya kuma shi kuma wayin a can na siro ne ba na giya ba ne zan ta wancan zamanin ana aiki ana na sha ana na giya ana na a baka dan magani ana shi duk inabi ne kuma ana sa dan ciwon jiki da ana yin shi to suka ce asalin tarjama sai suka ɗauki waye da kurin waye kurin isa giya ce kuma giya bace a nan nasiran ne a takaice hatta addinin nasaranci giya haramu ce a jan hauta an zo da yawa kan su sun san naka wanda suke bayan ta more ba kenan giya haka musulunci ya isko a nan suratun ya zo ana shan giya sabbin suna shan giya musulmi ne a ji a sallah a sha giya a yi ta hayaniya ma a cikin sallah da ke addini ba ra'ayi ba ne ba inda kamata ce shi ne kullum mutum ya gane ta wani zai gano addini ba aiki da a ya kamata kaza ya kamata ba haka bane ba ta ya kamata kurin Allah ya ce kaza a bar kaza a yi kaza shine kurin manzala ya isko wannan abin giya a maka har aka yi hijira sahabbai suna shin giya manya manyan ku ba manya manyan sahabban Allah ke ce salunuka an khamar المسر ولا في اسم كبير ومنافع للناس ولا اسم ما كبر من منافعهم هako suna ma tambaya kai matsayin giya da abu Allah ya ce eh lalle giya amwanin su ya fi cutarwa zinin ya yi amwanin kunnin tashin an gaya masa na an gaya musu an musu ishara ne akan ba ta fa'ida illata ya yi amfaninta na ce mai amfani mutum zai zai mori samun kudi ya ga samun kudi ya samu banza ko batara ta ci shi zai sha giya ya dan mutu ya dan more wanda yake so ya more ya ga ko abin da ake samu na kudin saidawa amma Allah ce cutar wata yi haka aka musu wata shi mulku ana nan ana nan aka ce لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون Allah ce kan kusanci giya ko kusanci sallah kan ku je sallah kuna halin maye sai kun je sule kun mutu daga cikin sukin ku kenan ga an hana shan giya kawai lokacin sallah in misali ka sha tun sai ka hayan azo ka je sule ka wuta kikin shike bale bace ba kai sha ka da asuba kai tun ko ka sha da isha ka sha kan ka ka wuta kun ba ba hana ba sabbai suna yi ba hana ba duk ba hana ba duk da abin iya da illa wanda ya mukabdun min auf su sai dana ali sun shagi har sai Allah suna karatu suna ta kai suna manganu marasa daɗi ban kan anan kisa cikin sai bukhari da wurare abbas ya zo sai dana ali amin fatima iya su yi walima ba shi da abin walima ya ɗauki wani abu gina su je su yi icce abin da ake kira su zo su yi sai da a yi walima ya zo ya samu raƙumin biyu a badar tun hanyar badar an ƙare ya sa raƙumin biyu annabi ya bashi guda ya ƙara mashi ya da raƙumin shi za a je a yau ciyawa a dawo sun yi suna zama su hau ya ga abbas hatu daga wani gida suna shan giya sun tilip su abbas abbas ya hoto da takobi ya tsara raƙumin gida biyu aliyu ya ji din shari'i da mun ga matsala ta kuma ya kashe raƙumin ya zo ciyar su lai annabi aliyu ga annabi ciyar su lai ka ibn amman ka gaban da ya miji duka uba ki gare su abbas an ubansu ne ana ubansu ne ya ce kaji abin da ɗan ubansu ne gaban da abin ba sai mani annabi ya taso ya zo sashen giya cikin gidan annabi ya ce abbas da ya tsaya kan abbas abu zai kalle shi ya ce ma'amtu bin la'abi da abi ya ce annabi dukan kai shi duka bayan babana ne bayi na babana annabi ya kallon ya sa abu ya zahi annabi ta huta annabi ya kyale shi ya yi su da yawa bai iya zantuwa duk ba hana ba ba ce kowa da ba ba doka wasu ba annabi annabi ce haramun cikin kwarsha ta zaka umar iya ce ya roƙo Allah Allah ka kawo mana magana kan giya Allah ka kawo mana bayani bayanin shafiyan Allah manzo fil khamr bayanin shafiyar al ya roƙo Allah Allah ka bayani shi Allah tuma umar bai canza dama shi ya gara haka to ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal wal azlam wal rijl nace wal azlam ko innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijl min al masjid fashtanimu alakum tuflihun Allah ya ce da giya da caca da gumaka da ɗan duba kibau ita da rijisun min amal shitan wata ƙazamta ce daga dukkan fashita na ruhun lalakun tafiyo ku nisance su don ku samu rabo wani Allah kala ki ga musu inna ma yuridu shaitan an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal masr aw wasulku an zikri lawan salako Allah ce kun ga shaitan kurin mun wani iya so ne ta hanyar giya da caca iya so ne ya jefa muku adawa da kiyayya ya karke ku daga ambata Allah wani sallah daga sallah kenan yaudar shaidanci to wannan kalma ta fa hal antum muntahun wannan daga shi umar ta tana tana kenan a wannan aka haramta giya a musulunci haram ka kenan musulunci ba aiki da ka da ya kamata ka haramta ba halatta ba naka bane ba eh duk gashi aibu ne amma ba haramci annabi ce haramu ne ba yadda Allah haramta mishi abu da yawan kadiba na musulunci inda abu ne abu ne bai haramta bai halitta sai abin da zo ga wahayi gurin ga misali annabi zama yayin shi na cikin shi ya ba ya ba kahuri kuma suna tare har aka yi bada tana ta iya annabi ce kuma shi kahuri ne yake almadi annabi sallallahu alaihi wasallam aka je badar mijin aka je ya ga annabi da su aka je badar da shi aka kama shi a yaki ya almadi annabi ya almadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya alman zainab kuma sun ki annabi ne amma kai ce kuma ya kada ba sai abada aka kama shi a hannu nan sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sako shi don an ba da fansa ita yadda annabi ta aika fansa ta mijinta jiwa tana maka ba ba nan ba iya annabin ta aika wa mijinta zinari da sarkar da uwarta ta bata hadisi ta bata tata ta bada a kai a sako mijinta da aka yi annabi jibin sarka annabi hankali shi tashi wannan sarka ta da mai hankali annabi da ya roƙa a saka mishi a saka a sake shi amma ya bada dama ta dawo ya shi ta dawo ta dawo nan wurin shi abu da ya cikin abubuwan da ra'ayi ne kurin annabi ce biya amma ana ba iya nan har ya sake dawowa ƙarshe dai ya musulunta kuma an musu aka cika da armansu kenan kayan wannan bayan hudabiya ne aka haramta aka haramta bayan hudabiya aka haramta araman tsakanin musulmi da kafin a takaice kenan addini ba ra'ayi bane ba to yanzu kenan wannan giya Allah yanzu ya haramta ta to yanzu ya magana to wanda ya sha ta meye matsayin shi to shine zamu ji kenan maganar doka da taro ga musulunci haddin wanda ya sha giya kuma da bayanin waye me ake kira da giya shine kenan zamu ji a wannan a wannan karatu insha Allah عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر Annabi sallama an zo me da mutum wanda ya sha giya mashayi kenan kuma muna magana aibin abun Annabi sallallahu alaihi bayan wancan ayoyi Annabi ya magana Allah subhanahu wataala ya tsine wa mutum goma akan giya duka dai la'an Allah ta kamar ashara Allah ya tsine ma mutum goma dole tsinanu ne ya ce shariba a lokacin asirha wa mutasirha wa sharibaha wa hamilaha wal mahamulati ilai wa saiqiha wa ba'iha wa akila samaniha wal mushtari laha wal mushtari lahu dole an tsinanu ne asirha mai asirha wanda yake wanda yake tace ta wanda yake murzawa ko ya dama ko ya gyara shi na asirha ya kawo tsinewa wa mutasirha da wanda ake matsawa masu shan wanda za a yi wanda ya sa a yi wanda ya sa a yi aiki mai gidan daijekin kamfanin eh daijekin daijekin tsinanne ne an tsina ma daije eh wa sharibaha to ba ta an tsine wa mashayin kaga wancan su aka su dan shi me yi in bai mu sha sha ta kawo mai gyaran da mai gidan ta kawo ta kuma washari da mai shan nata wa hamilha da dan dakonta ko a mota ko a ka ko a kabu kabu ko a da ko a da ta sahu eh kana cikin nan da eh kai matsina ne ne wala mahamulati ilai da wanda aka doka za a kai wani oda ce ji aka mishi kayan ka zuciya kana kana hanya a cikin maraka ina ne ne mahmud alai ya ce wa saqiha da sarfito ki mai raba ta shi raba ce bai shi raba ce ki shi ma mai raba a cikin maraka eh mai raba ta shi ma cikin maraka wa ba'iha da mai barkin mai saidawa shi ma cikin mai albarka wa akida samaniha ya dan uwanka ne ko wani abokinka ne ko abai yake ba kudin kana ci kai ma tsinanne ne eh dan uwanka ne iyawa kai talaka ne din yara kudi ya gaba kana ci kasan kuma dan dan giya ne sai da giya ne mucin kudin ta ma tsinanne ne wal mushtari laha da mai zuwa da sayo shi saye ne kasuwancin zai oda ya komande eh mai zuwa sayo kuma da wanda aka sayo akwai bai shashi ma tsinanne ne mutum goma aka tsine mu albarka kan giya Allah kiyaye hadari ci giya sai annabi yake umul khaba'is sai tabbata ne umul khaba'is wazini kenan da ya kashe komai yana yi mai shan giya yana iya zina iya iya kisa komai yana yi kuma a mai daraja a cikin adam hankali kabar da shi abu ne mai aibu kware to kan haka wanzu wani ne ya sha giya aka zo shi da annabi sallallahu alaihi wasallam fajaladahu bi jaridatayn nawa arba'in aka gama tsimin giya biyu ta dabino aka mai bulala kwatamcin arba'in kusa da arba'in a nan ba haddade ba nawa talatin da biyar ce da bakwai takwas sai arba'in daidai ne cai da wajen arba'in wa fa'alahu abubakar abubakar ma arba'in ya yi kulala arba'in kana umar istasharar nasa umar yana mashawara kai kallon manin nan an ce ita ce abu an ce babu abin da ya yi tsawatarwa an yi bigi mutum a kanta amma haddadewa irin na irin na kazafi na kula taman daidai akwai magana kan shi shi yasa na ga azini ka cewa babu haddin da zai yake yake tsoron an mutu sa matsala kamar na na giya domin ka babu abu kaidadde kan shi abu na ijtihadi ne shi dai a wulakantar da kai a kawo ka abu lalaka a maka ladabi tun da arba'in kin da ya taujin can mura kansa ya ka ayyana abubakar ma dai arba'in kin yi an gani ba arba'in a nan a yi magana tsimin giya biyu umar da ya nemi shawara ya ce inda har da haddi kayyadadde ya nemi shawara a yi kaza ko a kaza sai ta kenan dai manufa abin a tozartar da mutum a kashi a abula a labula da shi sai ta kenan a nan shugaba iya da dama ƙari ko rage akan haddin giya ya ce ya nemi shawara a wajen mutane faƙala abdullahi bin auf a khaffin hududu samanun ka nan kenan sa kwanta kenan babu ce shi ba ƙaidi ba is aidan he to ce tun da dai ana neman shawara ne to ga tun da dai bakin haddi ƙaramin haddi ya ce abula tamanin kaga shi ne kira ƙaidadi na kasafi to tun da kenan ƙaramin haddi bula tamanin ne kenan a mai da haddin giya bulala tamanin fa'amara biyu umar umar haka ya sa aka yi bulala tamanin ake maka an ka sha giya matar ishtihadi ne abinda ya jamhur sun yi bulala arba'in wali muslim an ali radiyallahu anhu fi kasar walid ibn uquba jalada nabi sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada abubakar 40 wa jalada umar 80 wa kullu sunna wa kullu sunna wa hadha ahabbu ilay sayyidina ali arwa muslim wani bin uku ba ka kasa shi dai da ya sha giya abin da ya kada da ya san abin da ya sha giya ake cewa ya sallah war hudu a rahotar asuba hudu can kara muku hada azidukun sai ya san dai wannan ruwa ya kasa kan shi to wannan bawan Allah kan kisar shan giya shi da aka kawo sai da Ali shi sai sai da Ali yake cewa to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bulala 40 wajalada Abubakar 40 Abubakar ma 40 yayi wajalada Umar 80 Umar ya bulala 80 ce kullu suna kowace suna ce ka kenan kowane kai ba matsala ba ce ba amma ya ce wa haza a habbu ilai wacce ce ke ishara tamanin wa haza ce ƙarin wannan shi ya yi soyuwa a waje na na tamanin kinkin a zaharin isharar biyar da yi ya ce wa fil hadis a wannan hadisi akwai a ci a wata ruwaya umar kenan alisi jiya bai rajulan shahida alai annahu ra'awu taqayya al-khamar fa qala usman innahu lam yataqayyaha hatta sharibaha an zo ma da usman bin affan mutum ya yi aman giya ba wanda ya sha giya amma an ga ya aman giya kuma da ce to ai inda bai sha bai amanta nan ce kenan aiki da karina ana aiki da alama kenan akwai dalle a zahiri hankali ci dimin gasar tun da amai wuta to na shiga kenan sha ta akan haka kenan usman ya mai hukunci na karina kenan amai da yayi kenan sha giya ya mai hukunci kan haka wa an muawiya radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sharib al-khamr haka wata ruwa ta ma'adukar sun inganta da yake cewa wannan shi ma magana ce da ba yamma dai duk wacce magana ce da ta musaf ma'auya yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sharba kama nabi ya magana kan mashayin giya yace idza shariba fajludu in ya sha giya ku bulala shi thumma idza shariba fajludu in ya sha kuma kuma ya saki mai bulala thumma idza shariba thalitha in sha na gami na uku fajirdu kuma bulala sun idza shadaba rabi'a ta fadrubu nuqahu in ya sha ta hudu ku kashe ku bugi wuya wannan ruwaya aka rajau ahmad kuma nafasin imam ahmad kinne haka abu dawud tirmidhi sai ibn majah amma ce wa zakar tirmidhi ma yadullu ala annahu mansukh imam tirmidhi ya kawo wasu dalilai wanda cewa ke kwatamta cewa wannan hadisi mansukh ne a haka ce mansukh daban ne da maganar inganci hanyoyin inganci yana samun hanya ingantatta hadisi wajen isnadi to amma ko da ya tabbata hukuncin mansukh ne shine magana kwar an shahi hukuncin akwai magana an yi ta amma hukuncin bai tabbata ba nan ya ce habib bin hajar ke cewa imam turmizi ya kawo ta magana wa take kwatanta cewa mansuku ne amma ce wa akhara da zalik abu dawud sari'an zuhuri ma abu dawud ya kawo na magana ta cewa mansuku ne karara ta kai imam zuhuri cewa tabbas wannan hukumci mansuku ne ba a kashe dan giya magana ke kamar da aka mana kan barawo da shi barawo ruwa ce mata inganci da dama amma shi anan isnadin yana da inganci amma cewa mansuku ne ba iya turi hadisin ta hanyar isnadin magana kenan sai yake da magana nasakh an shahi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha daraba ahadukum falyatqil wajh manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku zai bugu ya kiyaye huska nan ya ce muttafaqun alaihi bukhari ya ka musulmaka nan mai kawo magana bugun fuska muna magana haddi ana bugun mutum nan ko a haddi kenan ko bula zai ka a bugi huska ko da a cikin haddi magana kenan huska Allah mata karama ya karrama ta ko da mai bayanin ɗanka ko matakka haramu ne kamare shi ko ka dole ka mi kutuhu shi ya ka wata jarabawa ba inda daɗin bugu kan huska ya kwanta gaggawar a ce na cire shida biyar ya cire shida biyar a wani akwanta ma kowa san kenan ya kawo lakanci ka bugi mu ka wani mutum to kuma ci basan cin mutunci to huska Allah mata daraja ko danka ka ce ko danka ko danka zaka buga annabi ta kiyaye huska ka gida wani nuri daban baya nuri amma huska dan zai ce in tardi an taba hana taba ta ko ba taka ko danka kai hankali da bugun huska to nan kaga haddi ne ma aka magana kenan ko a shi ba a taɓa huska wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hudud fi al-masajid nan sallallahu ya ce ba a tsaye da haddi a cikin masallaci ko na bulala ɗari ce tamanin ce kowace haddi ba tsaye da haddi a cikin masallaci masallaci wuri ne iyawa mata wani najasa kwana uwa kashi na wadda iya sauto shi dai wuri ake daban na yin haddi kwana biyar ba a yi tsaye da cikin masallaci ba haddi a cikin masallaci ya dage ba a yi wa an anas radiyallahu anhu qal laqad anzala Allahu tahrima al-khamr wa ma bil madinati sharabun yashrab illa min tamr ana saki faɗa labarin shi cewa Allah ya saukar da haramta giya a lokacin nan a Madina babu wata giya da ake sha sai ta dabino to amma ba dan bace a lokacin nan babu ko ba santa ba ko a nuri ba yi wani ya magana a Madina a wannan zamanin giyar dabino suke sha akhrajahu muslim ma ya kama ka ruwa ta Umar bin Khattab شوى وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل متفق عليه عمر بن الخطاب كبار اللابار شوى نزل تحريم تحريم الخمر وهي من خمسة أن سبقت دهارم تجيا ألوكتنا أنا جيا تا abubuwa guda biyar nan kaka ce akwai cin karo da magana anas anas iya magana a madina a wannan zamanin giya ce ta da biyu ko shi umar ya ga maka kun a lokacin nan ana giya da abu ce maka madina ko maka ko kaza ko kuba kaza a dai a lokacin nan ana giya da abu guda biyar ko shi umar ya ga maka eh an sabkar da haramta giya ana giya da abu guda ana yi ta inabi shine rezan ke maka magana rezan inab eh haka tamar ana yi da dabino ana yi da asal ana yi da zumuwa ana yi da hinta ana yi da alkama ana yi da sha'ir duk wannan ana giya da su ana su ake ake tsimamawa amma sai da ababe ko abin sawal wani burkutu ne za a sa ko a sa wani gora irin abin da ake sa kashi ya tasiri a cikin ta gora daban ta kasko daban irin abin da ake sa canji iya bada daban yadda abin yake canzawa kamar da a sa misali yanzu misali burkutu ai kaga hura zaka dama ka canza da nono wannan hura ce za a bari ta yi su yan kwanaki da wurin da aka ajiye ta sai ta koma burkutu kuma hurar ce da hatsin ne da nono amma su koma suna sa mai to kenan ya ce wani abin guda biyar sai ya yi maka magana cewa kun wala khamaru ma khamar al'aqala abinda ake kira da giya da abin da zai rihi zai zai khamir mana ya rihi hankali ya bada hankali dama zai bada hankali shi ke da gurin giya ce kenan ba sai ba wakil suna ya ce inabi anan ya maka abin ne a wancan zamanin abu guda biyar amma abin da suka maka anan kakka ɗauka wai giya sai ta wannan guda biyar ya kaɗai shi ne zamanta maka shi ga abin da sani a wancan zamani ana yin ta da inabi da da me aka ce da dabino da zumuwa da alkama da sha'ir amma heri magana amma hadiki da abin zai riya hankali kenan ko menene zai riya hankali shi ta kama ruwa ta gaba kuma وعن ابن عمر وانا رواه البخاري كتب مسلم كتب هتمك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرج مسلم كأقول شيء لي يتي دكان أنا صلى الله عليه وسلم ابن عمر كبار لابان شوا من ذا صلى الله عليه وسلم يتي دكان أبو ميماي جيل يتي كم كل مسكر حرام شكم دع ميسامي حرام لي رواه مسلم سيكاتر رواه تجبا yake cewa ma askar wa an jabir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram da abinda da yawan shi zai sa su to ka dauko dan kadan maka sha haram wannan shi ke baka kenan ma'ana ta me giya duk abinda zai baka su hankalinka ya huta giya ce kaga yanzu ga drug wiwi ga shi na acd waye ga sanan dai kwayoyi iri da ake da su tramol da abin da zai ke kai a yi maye shi ake kira da giya tunan masala wadda zake zawa a zamanin yanzu maganar alkohol cewa da abin mai alkohol haramun shi matsala a yanzu su malamai an bincika ake balle alkol a wajen malaman kimiyya suka ce ma alkol ba duka alkol ba ne ba za a ce a duka mai alkol zama haramu domin sai akwai sa'aba bai ɗabi'a sun misali kan kilon da mun tsami malamin tsami da kai mace ma gamsa nono daga madana kuma nono in ka auna ka da gidan alkol tabbas dan ni aikace na samu kayan aiki na gwada digirashin alkwal kwarai duk da 20% ya kai hau ya hau inda akwakin akwai shi da kyau a bayyane a ta cikin limin tsami a ta cikin limin tsami akwai alkwal cikin limin tsami akwai alkwal shi suke cewa ba duka ko an ce kuɗin kagaran tana an ce alkwal alkwal ce haramu ne ba ko a cikin kaza akwai alkwal za ku yi wani mutum burodi ko burodi an ce isa isa akwai alkwal kun mutum burodi burodi haramu ne ya kuma sana gine bustin burulu san burulu haramun ne saboda a cikin akwai alkwal to ko ka taɓa cin burulu ka cika cikin kai su wa ya burulu ya ƙoshe ƙoshe su balla ce an kaɗan ne kin har ce akwai sa ababe wanda dan an samu alkwal a cikin su bai kwatanta abin haramun sai dai in wannan namayen ne to wannan ka ɗauko kaɗan ko da yawa cewa wannan zama haram sun ce an gana abin a jikin adam akwai sabon ma cikin da nake alkulkin daman ɗabi'a cikin akwai cikin ka wasu nau'in alkulkin a takaice dai ka mu yi hukumci da kurin mun ga sunan alkol a wata mada wani abu ka ci abin haramun da karara dan ta ayin bincike kwarai masu ilimin kimiyya ilimin masu abu ilimin farmasi da sauran abin taka tabbas akwai wasu alkulkin da bisu sa masu amma a kimiyya sunansa alkol sunansa alkol wani bincike da kan hakika kenan ba kurin kuma za mu ga a gaba abin zai kwanta mana kanan kin mu ji hadisin gaba yanzu dai mun ga an ce anan duka abin da yake sa su haramu ne kuma shine giya wa an ibn abbas dukan huwa hu sai inganta وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاع فيشرب يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أراقه أراقه أخرج مسلم أنا صلى الله عليه وسلم أنا من نبيذ tsime tsime na dabino na zabib a cikin makayi a sa wanda ana yi da fata ana abu a sa mai a tsima mishi fa ya sharabo yau mu a ran nan zai sha misali a sa yau a ran nan ya sha kwana na harko ya sha ya sha ya sha gobe ya sha jibi wuni na uku sai ya shanye an akwai saura bai kai wuni na hudu ya zubda miye yin wa'ana cewa in yi jima su ake su yake da shi suke yake koma giya kamar da ka san yin hura duwanda ya san hura ta tsohuwa ya ji wajen kakai shi za ta yi tsabi kwar kwana ɗaya biyu tana kumbura kaga wannan hura ita ce in ta jima da yawa wasu kwanaki za su isa in ka sha wani shayi su kenan a nan kaga a kwana ɗaya an sha biyu an sha wannan iya karantar da kai tun da aka samu su a kwana hudu ko na biyar in a auna za a rasa alkwal a cikin kwanan ikon uku ta akwai alkwal duk ga maka hankalce ya sa akwai alkwal ciki he dai alkwal kin bai kai ba haddin sa su annabi yake sha kwana na ɗaya sha kwana na biyu sha kwana na uku wannan iya karantar da kai cewa kenan ba tabbas dumi dumi auna inda auna abin da zai giya ko hurci ko meye abin zai iya sa su a kwana hudu a kwanan na biyu uku an samu wani kantite hedi amma bai kai bai sa su balle zama haram abin ya bukata dai a yi a hankali gaskiya shi dai a nan ya kata muke nan to me yasa mai nabiz suna nabiz ko a damun musu ko kakanninmu suna ya da ga lokacin ba su shi su yanansu a wani kakanmu ya kuwa gaji ka kwanu ya da binu ya sha za iya sha kamar siro ne kuma daɗi a zaka gari gari daɗi in ji makwana biyu zaƙi yake daɗi kuma gare shi sha suke da kaman kamacin siro wanda kuma suna sa a lokacin nan bale inda babu ruwa mai zaƙi an aka sa a ruwa sai ruwa ya kuka daɗi daɗin sha suna sa sau da ma daɗin ruwa bale inda ba ruwa mai daɗi akwai wasu wurare ruwan su gishiri gishiri ne an ka sa wani ka samu to kina an ka an ba da dama ka sha kwana na ɗaya ka sha na biyu amma kai huce na uku annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wuni na uku shan iya shanye saura in akwai saura ya wuce na uku ya zubda shine abin da wannan ruwa ta karantar da mu ruwa da Imam Muslim ya ruwaito وعن أم سلمة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أم سلمة تكبار اللابارن شيوا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sa muku ba maganinku cikin abin da yake haramu ne kaga kenan akan haka ba wani magani da za mu yi da giya giya bata magani kuma ba magani a cikinta digit wannan ruwa ya ci akarajo bai haƙi wasu hau ibn hibban sai hadisi na gaba duka wannan sun tabbata wa an wa'il hadarmi anna tariq ibn ibn suwayd radiyallahu anhu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an al-khamar yasna'uha lid-dawa faqala innaha laysat bi-dawa ولكنها داء وعلى الحضرمي يكي بقى لابارن طارق بن سويد رضي الله عنه يتم يعني صلى الله عليه وسلم to shi giya iyayen suke a san zamanin suna yin ta don magani yana maka labari tun kan isa isa alaihi salam a zamanin shi suna magani da giya da kai da inabi to kenan shi giya mata kuma giya amma ana saka saboda magani kenan kaman iya neman hamzari cewa a bashi damar ci gaba da aiki da yin giya amma ba sha ba za a yi don a yi su a sha ne saboda magani manzana sallallahu alaihi wasallam ce a'a nabi ce ba magani bace cuta ce ce wannan ya tabbata cewa mu da mun imani da haka to koma masu aiki da binciken zamanin tabbas a gwasa kuda masu ce sai maradika a wannan suka komo cewa ya tabbata ba wani magani akan giya kurin cutarwa ce ka ne magani akan wani abu daban kakka yi da giya wannan shine magana akan naga kan wancan abinda muka yi bayani satin sama ne kan wannan magana saniya da ake ba giya in ba dan adam da rigar da saka cikin wannan rikicin duk ga maganin da aka sha a levaj ga maganin sai a sa ta kiba duk wa ma ya wuce ya ba da giya wai ko a sa gima kai har na sabani kaza ana yi ko ba a yi duk ga magungunan ga sanan halak ban zaka bata ta ci ta kiba amma wai shi bangaren giya tunda shi yaro shi ya yi dai kuran wannan shine kenan mas'ala ta ta giya ba ta zama magani kuma nan kaga za mu ta jirowa wiwi ce duk da wiwi su suka masa saudiya sun mata matsayi daban da durak sama da matsayin giya su sun ɗauke ta a matsayin kisa ɗan fashi da makami wanda ya kari da malaman saudiya an samu saɓanin sauran malamai irin na sham irin su albani kan mas'alar kisa akan durak ko wiwi su suna ga babban dalili za a kawo na shari'a wanda zai sa a ce kisa za a yi dinda abin bada hankali ne me yasa za a bambanta ta da giya waccan dinda juya hankali ne bada hankali ne duk abu ɗaya ne to amma su jama'an saudiya sun ɗauki matakin har a yau akan haka suke aka maka da drug ta su suna ga abin da take sabbabawa shine aibin da wannan suka ijtihadi suka sa maganar hukuncin a kashe ta yana kama ka da hukumcinsu inda ba wani mai ban ƙarfi ba ne ba an kana galibi ne babba ne wannan ana amma inda haka ne ƙa'idarsu kashi kisa ne amma an tabbatar da akwai da yawa wanda suka yi masu galihu ko masu kasashe da ba iya kashewar ba a kashe ba amma dai ƙa'idar dokar kisa ne saboda aibin da take yi wannan shi dai muhammad sun da shahadi ne ba bane itibaki bane ba kashe mutum akan drug ba akan wiwi wannan amma dai da mu a musulunci dai da abin da ya bada hankali ko ma me ko shalisho ne ko shalisho ne kai sai kasan dan giya dan shalisho aka san akwai mai shayi liki ka san kuma akwai mai sha shayi zai kaga wannan ya zaka yi da shi kaga kenan kai baka sai da wannan shazi amma ka sai da wa miliki shi ne ka ta misali inabi masa kaso inabi a can dama inabi an san ana ana giya da shi amma sai da shi haramun hal halaka da sai da shi to amma an ka san wannan wanda zai giya ne zaka saidawa to anan haram ya zama haram ka saida mishi sai ka cikin la'anta hatsi yanzu yan wasan da abula a Najeriya da ake gidajen giya suke da dawa amma suke dawa tana tsada kamfanin giya da dawa suke dawa nan da ake da ake saidawa fasara to sai suke tantan kamfanin giya ba kai yanzu mai noma ne kana sai da dawa sai kamfanin giya zo sai dawa kaga haramun sai da mishi ka sai da ka sai da mishi amma kuma a kasuwa mutum zo sai bai san me zaka yi ba ka san abin da zai ba wannan Allah bai kama ka da laihin ka sai da shi je kan shi amma halaka ne a sai da amma in ka san wanda zai yi aikin giya ne a lokacin zama haramun ka sai da mishi sai za mu shiga babu ta'azir wa hukumin sa'ir babi na yake cewa ta'azir na shi haddi abinda Allah kayyade za a yi bulala kaza 100 ko 50 gabawa ko 80 ga kazafi ko 40 takiya kake da an haddade abinda za a maka na hukunci amma ta'azir a wannan wani ladabi ne wanda alkali ko shugaba hukuma za ta maka kan wani lahi da kai wanda ba bai kai ga haddi ba mun ka misali an san a shari'a ta musulunci in ka kama mutum don kaga wani wani a cikin gida sirihi gida ba ka dama ka ce sun yi zina he ma maka haddi amma idan ya tabbata an gansa a gida mace a gidan gobro an rihe gida to ko babu haddi wancan akwai ta'azir tabbas sun ƙetar doka baka halittin ka shiga gida ita ka je gida ita ko ban ka kunyi kunyi ba ma muna da haƙƙi mu hukunta ka mu maka ladabi shine mas'ala ta ta'zir kenan ya ke ladabi aladattar da kai ba ta haddi kaza amma za a nan ladabi yanzu shugaba gani za mu ga ƙa'idodin nawa ake bulala kaza me ake ina ga shi ne sha Allah wannan shi ne ta'zir hukum sa'il me sa'il mutumin da yayi atakenka ya kama hari ya zo zai hauka ko zai kashe ka ya kashe shi za mu ga bayanin matsayin jinin shi yadda zai ta yi a banza Allah ka yi darasin da insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته